الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya ta markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala an mun dawo a wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha bakwai ga watan Safa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1445 a gida miladiya yau muna uku ga watan tara shekara ta 2023 mun dawo wajen ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi wanda ke mai da hankali akan ababen da suke gurbata zuciya mun ji gaba masu yawa a cikin wannan littafi gaba ta ƙarshe-ƙarshe da muka tsaya shine yadda malam ya kawo mana waɗansu baitoci waɗanda suke nuni akan cewa bin son zuciya yana kai ɗan adam zuwa ga dukkan abin aibi da abin zargi yana kuma jefa shi zuwa ga abin kunya a duniya da kuma mummunan sakamako gobe kiyama muna fatan Allah ka taimake mu karfin zuciyarmu yau inda za mu tashi ne inda malaki cewa fawa'idu mukhalifatil hawa fa'idojin saba mu bin son zuciya malaki ya qala umar bin abdul aziz afdalul jihadi na musulunci in aka ce alkwalafa urashidun to sukan ce na biyar ɗinsu shi ne umar bin abdulaziz saboda irin mulki da ya yi na adalci wanda ya gina shi cikin tsoron allah da taka tsantsan da gudun duniya wanda maganarsa hujja ce a cikin addinin musulunci to shi umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala yana cewa afdalul jihadi jihadul hawa mafificin jihadi shine jihadin da zaka yi akan san zuciyanka mun sani cewa jihadi martabobi daban-daban ne akwai jihadin da yake zaka yaki kafirai da makami akwai jihadin da zaka yi makafirai da hujjoji akwai jihadin da za ka yi mafasikai da fajirai da hujjoji na shari'a to duk in ka tattara waɗannan ƙofofi na jihadi jihadin zuciya ta fi falala a wurin Allah ka yaƙi zuciyanka ka hana ta daga yin abin da ta ga dama wannan ba ƙaramin aiki ba ne kuma shi ne mafificin jihadi a cikin addinin musulunci idan ka yi la'akari da in ka ɗauke kowa za ka ga yana da irin abin da yake so a zuciyarsa kuma in ka saba ma abin da yake so a cikin zuciyarsa zai ce ba kai daidai ba zai faɗa da kai akan ka saba ma abin da yake so a cikin zuciyarsa to shi ya sanya ka daure ka yaƙi son zuciya to shi ne mafificin jihadi وقال سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري yana cewa أشجع الناس أشد أشدهم أشد أشدهم من الهوى امتناعا wato mafi jarantar mutane shi ne wanda ya fi tsananin saba masan zuciyarsa shi fi kowa jaranta shi ne ashaddu ashaddu kenan min alhawam tina'an wanda ya fi saba ma bin son zuciyarsa kenan ashe mafi jarantar mutane ba shi ne wanda ya ɗaukar mutane da suka yi ba mafi jarantar mutane ba shine wanda zai iya ɗaukan buhun masara ko buhun dawa ya ɗora a kai ya ta tafiya ba ba shine ƙato da zai je gona ya ta buɗa tun safe har yamma ba ba shine wanda zai tafiyan kilomita uku hudu biyar a ƙar ba tare da ya tsaya ba mafi jarantar mutane shine wanda idan son zuciyar shi ta motso zai daure ya saba mata da wannan a shar'anta shine mafi jaranta a cikin mutane idan kaga jarantar nan ba a cikin karfin gangan jiki take ba jarantar nan ba a cikin dukiya take ba ba a cikin mulki take ba a cikin karfin zuciyar da ke iya danne son zuciyarka ta haƙura daga abin da take so ta abin da ya dace to a nan ne jarinta take har wani abubuwa Allah ka taimake mu iya aiki da su wa min al muhaqqirati tuntajul mubiqat Sufyan al-Thawri ya ci gaba da cewa daga ƙananan zunubai to daga nan ne suke haifar da zunubai masu nutsar da mutum daga cikin azaba cikin azaba akwai al-muhaqqirat ko muhaqqarat laifukan da ake kallon su kananan laifuka akwai kuma al-mubiqat manya-manyan laifuka waɗanda yake suna nutsar da mutum a cikin azaba kamar irin yadda manzo Allah ya kida shirka da Allah zina kazafi da irin waɗannan manya-manyan laifuka to shine shi al-imam Sufyan bin Sa'ud al-Thawri yake cewa daga ƙanana-ƙananan zunubai ne fa akan samu jibga-jibgan zunubai masu nisar da mutum daga cin azaban a cin azaban Allah idan mutum yana yin ƙanana yana rena su yana yin ƙanana yana rena su to duk laifin da kai ka ƙara maimaitawa sai gangan jikinka ya saba da ita sai ka ɗauka babu laifi a kai sai ka je ta gabanta sai ka je ta gabanta daga nan ko mutum yana iya faɗa cikin manya-manyan zunubai Allah ka tsare mu malai ce wal ilajul haqiqi li adwa'il qulubi fi mukhalifati al hawa malai ce to haqiqanin dai magani wanda yake shine magani da ke warkar da cututtuka na zuciya wanda yake cikin saba masan zuciya ya qulu sa'd bin abdullah ɗaya daga cikin magabata sa'd bin abdullah yana cewa hawa ka da'u fa in khalaftahu fa dawa'u ya ce hawaka son zuciyarka da'uka ita ce cutarka ba ina salafta in ka saba ma son zuciyar fadawa uka to warakan ta zo ta samu magani da haka yanzu kowa yanzu in ya koma gida yanzu in zai lalabo cututtukan da ke tare da shi to zai samu zuciyarsa ita ce mafi girman cuta tare da shi duk abin da ka ka fada a rayuwa ko ka fada cikin fushin Allah zuciya ta haifar maka ko ka fada cikin zargin mutane zuciya ta haifar maka in ka gama ka kasa hakuri akan haramun zuciya ta haifar maka da haka ashe babbar matsalar mu kowa a shi kaɗai ɗin shi zuciyarsa ita ce matsalarsa to in Allah ya taimake ka ka iya saka ma zuciya to kana da magani kenan kar ku manta in muna magana akan son zuciya a cikin shimfiɗa mun gabatar da cewa ƙungiyoyin bid'a da ake kiran su ahlul ahwa'i ahlul ahwa ƙungiyoyin da suke bin son zuciyarsu ba suna bin nassin abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran su ahlul ahwa'i sune in bid'a to sune farkon wanda za su fara shiga cikin wannan idan kaga wani ya sanya cirbi a wuya wai yana sanya baka haushi san zuciyan kenan da aka ba abincin zuciya aka yi ba ibada ba shi zuciya ce kawai aka ba ta abin da take so idan kaga wani ya zauna ce mu ba za mu ba ta ba ba wanda ya isa ya zo ya hana mu to ana bin san zuciya ne ba ana bin ibada ba ne ibada ibada ɗaya ce ga ta manzan Allah ya yi ta ka dole kai ta yi kai ma a manzan Allah bai yi ta bai san da ita ba to kai za ka yi ta akan ne ila an fahimta to idan mutum ya ce mu eh mun san dai annabi bai yi ba amma Allah ba wanda ya sai hana mu to kaga wani lokaci ba ibada ba kenan ta koma son zuciya akwai wani bawan Allah da yake cewa mu maulidi in annabi yanzu ya dawo ya ce kan maulidi wallahi sai mu to kaga yanzu wannan ba magana hankali bane su ake nufi son zuciya tunda yana batun ko annabin da ya dawo ya ce kar a yi sai yayi to kaga yanzu wannan ba magana addini bane kawai magana ne abincin zuciya ne ake bata ba batun ana yin addini bane to haka al'amuran suka to shine malik ke cewa Sa'id bin Abdullah ke cewa zuciyarka ita ce cutarka in kaga kana iya saba mata to ka samu magani ke wato nukan ta dauko babuka ne na mu'amala wanda a ciki ne zaka ga son zuciyar mu na bayyana karara kuma wannan son zuciyar shi ya hana komi tafiya a Najeriya. Shugaba son zuciyar shi ke bi, don haka ba za a yi abin da ya dace ba. Da mai lamba na ɗaya da mai lamba na biyu, to mai lamba na biyu ne ya dace a yi mishi kaza. To son zuciyar shugaban zai sa ce ba za a yi ba, za a ba mai lamba na ɗaya ko da bai cancanta ba. Ila an fahimci abin da nake nufi. Shi ne sai ka ga son zuciya ka ga wani shi son zuciyar shi kuma ta karanta mishi je a matsayin shi na ɗalibi ya je ya satan amsa don da ya ci jarabawa zuciyar ce kawai aka ba ta abinci ba gaskiya ake yi ba ba gaskiya aka na fata ba kai ka san yanzu wannan abin da aka rubuta maka ka ci shaidan zurni ƙarya ne baka ci ba don baka gane ba ko baka iya ba amma kuma ka je ka saci amsa an rubuta maka cewa wai ka ci wannan zuciyanka ne kawai ka ba ta abinci ba abin da ya dace ba ne shine abiyar ɗin da muka karanta satin da ya gabata zuciyarka ce kawai ka ba ta abinci ta ci ta ƙoshi kuma ta halakar da kai idan kaga ɗan kasuwa ya ƙosa ya kuɗi zai tsananta muku a cikin kayan masarufi ko ya saida muku da gurɓataccen kaya zuciyarsa kawai yake bauta ba yana yin abin da ya dace da to haka al'amuran yake duka kamar yadda nikan ta buga misali ne ta buga misali a baya a babin addini ana samun wannan to ballantana kuma a babin rayuwa idan ka je ka ga mata ta ce ita wallahi za ta ga yadda za a yi mata kishi sai inda karfinta ya kare akan wannan za ta zagi mijin za ta zagi mahaifiyar mijin za ta yi faɗa da familin mijin zuciyarta ne kawai take ba abinci ta ci ta yi ƙarfi kuma ta jefa ta cikin wutan jahannama Saudaka duk abin da ka ɗauka na son zuciya sai ga kawai shi ke halakar da bayi ga baki ɗaya. Akwai ɗansu bayanai da malam zai kawo a wata gaba da za ta biya wanda za mu karanta yanzu. Bari mu ɗan tafi a gurguje. Malam ce, "Famal fawa'id mutarattiba ala mukhalifatil insan li hawa nafsi." To idan mun gane wannan ɗan shimfiɗan ƙarama, to menene fa'idojin da wanda ya saba ma son zuciyarsa zai samu? ya ce abu na farko nailul janna duk wanda ya saba musan zuciyarsa zai dace gidan aljanna Allah Allah ka samu dace ya ce ƙala ta'ala Allah mai girma da buwa yana shafa amma man ƙwafa amma fa duk wanda ya ɗagawa wa afarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira fa innal jahima hiyal ma'awa babu shakka wutan jahim ita ce makwancinsa subhanallah Allah ka tsare shimfiɗa ma kenan idan idan mutum ba shi da Allah ya saka da idan mutum ba shi da katifa mai taushi yana ta fatan ya samu ballantana wanda ke kwana a tabarma ko a keso ballantana wanda ba shi da tabarman gabaki daya to me kake tsammani in kuma ya zama makwancin mutum ya zama wutan jahili akan wuta zai kwanta akai zai juya akai zai murmusan shi kaga bala'in ba karama bace to duk wanda ya dagawa ga Allah ya kibin abin da ya dace ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lafiya lalle mutuncin ne ta ce mutuncin sa wa aka makama rabbi amma wanda ya tsora ya hana zuciyarsa sarranta fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan makwancinsa makomarsa ita ce gidan aljanna wale shi faman jihada nafsahu duk wanda ya yaƙi zuciyarsa wa sabaraha ya haƙurtar da ita ala mukhalifati hawaha daga bin abin da take sha'awanta daga bin san ranta duk wanda ya haƙurtar da kansa inan tun anan zaka fahimci cewa haƙurtar da kai ake yi in duk abin da ya shato maka zaka ce sai nayi to zaka fada cikin tasu amma akwai abin da zai taso maka sai ka daure ka haƙurtar da kanka ka ƙi to shine ainihin wasabaraha ala mukhalifati hawaha ya haƙurtar da ransa akan bin son zuciya nala afdalal jaza'i yawmal qiyamah sai ya dace da mafificin sakamako ranar tashin alkiyama wa zalika bi dukhuli janna wannan ko shine shigar da shi Allah ya shigar da shi aljanna ko kuma ya samu gidan aljanna wal aish al hani ya kuma samu rayuwa mai dadi wal hasan rayuwa mai kyau wa zalika jazaa'u as-sabr ala al-hawa an al-hawa wannan shine sakamako kikkiawan sakamako ala al-hawa ko dai akan wanda ya kidin san zuciyar shi ko kuma an al-hawa ga wanda ya bar san zuciyar shi Allah ta'ala Allah yana cewa wajazahum bima sabaru jannatan wa harira sakamakon su bima sabaru saboda irin hakurin da suka yi Allah ya saka musu da jannatan gidan aljanna wa hariran da kuma to tufafi na alhariri tufafi ne na gidan aljanna mai daraja da haka wanda ya bar ya hakurtar da kansa akan bin son zuciya to zai dace da gidan aljannan Allah da kuma irin kyale-kyale da walwala da kwanciyar hankali da abubuwan da ke ciki na kayan wato ainihin annashuwa. Ala Abu Sulaiman ad-Darani Al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa waje zafin bi ma sabaru jannatan wa harira wannan aya abin da take nufi ai bi ma sabaru an shahawati saboda irin haƙurin da suka yi akan sha'awoyin zuciyarsu shi abin da ya fassara kenan in ko muka so mu faɗaɗa sai mu ce dama ai haƙuri ya kasu kashi uku ne akwai haƙuri akan ɗa'a ga Allah akwai haƙuri a bar saba ma Allah akwai haƙuri kuma akan ƙaddarorin Allah masu raɗaɗi to duka wanda ya haƙuri da waɗannan abubuwan to shine zai dace da gidan aljanna da kuma wannan alhariri da aka yi bayani a cikin wancan aya da ta gabata haƙuri wurin biyayya ga Allah za ka tashi kai sallah sai ka haƙurtar da kanka wani lokaci ma wanka za ka tashi kai sannan kai sallah sai ka haƙurtar da kanka lokacin fitar da zakayi ka fitar da kuɗinka sai ka haƙurtar da kanka lokacin aikin hajji yayi ka rabi da dangi ka fitar da kusan miliyan uku ko a dawo ko ba a dawo ba sai ka haƙurtar da kanka biyayya ga iyaye sai ka haƙurtar da kanka karatun alƙur'ani sai ka haƙurtar da kanka zama a majalisi irin wannan sai ka haƙurtar da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar bai ba cin hadisi ya fito daga gida sai ya ga sahabban shi sun zauna a masallaci suna bita ko suna nazari ko suna karatu ko suna ambatan Allah da ya gamsu ya ce musu mene zaunar da ku anan suka ce mun zauna ne muna tuna Allah muna ambatan Allah ya ce kun rantse da Allah babu abin da ya zaunar da ku sai wannan suka ce mun rantse da Allah ambatan Allah kawai ya zaunar da mu sai ya ce na gode ma Allah da ya nuna mun waɗanda yake a cikin al'ummata Allah ya ce in na gansu in hakuri in zaunar da su Allah ce wasu birnin saka ma'allabi ne da nuna rabon bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ka haƙurtar da kanka ka zauna da waɗanda suke ambatan Allah safiya da marici to kaga majalisoci na ilimi na karatattuka majalisai su ne na ambatan Allah sai ka haƙwartar da kanka za ka iya zama wanda bai haƙwartar da kanshi ba sai ya gwammace je da kai ga sautin masallaci na kai masa amma ba zai iya ko ba da minti ɗaya biyu ya haƙuri ya saurara ba sai dai ya ta fira kuma firan nan ya yi ta tun shekara ta dubu biyu da sha biyar da fira sha shida ya yi da sha bakwai haƙura da taɗin duniya ya haƙura da abu cika makan shi hakuri ne to shi ne da dama daga cikin mutane ba za su yi ba shekaran jiya na ga waɗansu mutane duk da ke wani abu ne ma sanin ne ko ma ban ce shekaran jiya ko jiya ba na ɗaya dai ana karatu a masallaci suka laɓe suka yi tafiyar suka yi tafiyar suka yi tafira to aka zo aka tsaye da sallah an tsaye da sallan sai limamin ya ɗauko wata sura wanda yake kila ya ɗan tsawaita a suran da ya ɗauko ina tsammanin ba dai can can can sama ba ne amma dai akwai yiwu kila zai ɗan tsawaita ta kaɗan to su kuma sai suka ga wannan ya musu tsawo a ce a yi minti ɗaya da rabi zuwa biyu ana tsaye kawai liman na ta karatu a bakin masallaci fa mummune suna shiga masallaci suna sallah su kuma suna nan suna fira suna jiran sai liman ya ce Allahu akbar da nan ridididi sai kuma kaga an shiga masallaci saboda dai kan raka aka kuce to kaga wannan an bi son zuciya an kasa hakuri to shine wannan yake gaya maka cewa hakurin nan akwai hakuri akan da'a ga Allah sai ka yaki zuciyanka zaka iya yi akwai kuma haƙuri a kan kabar saɓon Allah don saɓon Allah na da daɗi ga wanda imani bai huda zuciyarsa ba yanzu ana zaune ana giba za ka kamar ana shan ruwan sanyi a lokacin zafin rana ba a san a yanki a ɗauko babin wani a tabbajar mutuncin shi ka aiwa ne bai da mutunci ka aiwa ne ya kaba ta ai wani ma matan shi ma kaza fa take cewa akan shi wani ma kaza yake cewa ai ta haka to ai gobanka to zaga kowa yana samun karfin gwiwa akan wannan to amma yanzu a zo a ce kai a faɗa ka sai kaga wallahi an zalunce ka ba ai maka adalci amma kai kuma aka zo kan mutuncin wani kai kuma kana da karfin hali akan wani to me zai sa ka daina giban wani sai ka haƙurtar da kanka akan wani kuma jama'a burkuji in kana son ka zama babba ko wallahi ka shiga mutuncin kowa sai zama kana da bakin magana a gaban kowa kuma to amma misali a zo a ta saka shi malam wani ko kuma wani wani ce kai kai da ni ka zage ni sai ka fara ka maka ne kuma sai ka fara mutsu mutsu kana soshe soshe kai giba to amma baka shiga mutuncin kowa ba sai dai ka zama mai nasiha mai nufin alkhairi ga mutane duk wanda ka gaba ka ga abin da ya dace a tare shi ba ka gaya mai ka tashi da irin hanyar da zai gane zai fahimce ka shi kenan ka huta daga ka je baya ka je kai ta guna guni ai barna ai na sa mishi ido ne ai in Allah ya daka a'a gaya mai abin da bai dace ba in kai ne baka akan daidai sai haskaka maka gani in kuma shi ne ba shi akan daidai shi kenan ka yi tambayi to amma in aka sa son zuciya fa sai a je a ita giba sai ga kowa yana son wani to haka nan idan ka ɗauki abin wani sai ka ji zuciyanka tana jin daɗi lokacin da ka ɗauki abin wani amma kai ba ka so a ɗauki naka kai ba ma naka ba ka je ka ɗauko ma wani wani abu ka yi sata misali sai ka zo ka ajiye a ɗaki kai ma sai a zo a sace in ba tattake ba sai kai Allah ya isa na wani ne ba ka ɗauko ka je ka ɗauko ka zo ka ajiye a ɗakin ka sai wani ya ɗauki sai ka ji wallah Allah ya isa ban taɓa yafe mishi ba to kai ma Allah ya isa kai ma Allah ya san mutane ta kama an ce waɗansu barayi sun je sun sata da suka yi sata aka zo shugaban barayi ya ɗebi kuɗi mai yawa ya ba wani ya ɗebi mai yawa ya ba wani sai ya ɗebi ɗan kaɗan sai ya ba wani wai abin da shi wani yake cewa oga gaskiya fa arka adalci to kai da kai adalci ka je kai sata ka je ka saci mauna haƙin shi kai ma ya nuna kai ma azzalimi ne kai ne farkon azzalimi kafin ogan kuma to sai ga lokacin da mutum ya ɗauke na wani ko aka ɗauki haƙƙin wani aka bashi zai ta dariya amma lokacin da shi kuma aka ce bari a ɗauke naka a ba wani zai gane cewa lalle zalunci yasa an ba manta ba cikin alamomin yadda ake gane son zuciya cikin shimfiɗan karatun nan da muka yi shine duk lokacin da kaga ba ka gane haƙƙin wasu a kanka amma kana gane haƙƙinka akan wasu ta lokacin kai ɗan san rai ne in ka kalli kanka ba ka ganin haƙƙin kowa a tare da kai ba ka ganin ka tauye haƙƙin kowa amma kana kallon shugabanni za ka ce azzalimai suna zaluntar mu a to da tsaya ka kaje da nisa kai babu wani haƙƙin shugaba a wuyanka amma kai baka ga wannan haƙƙin ba amma ka ga naka a wuyan shugaba to ya nuka ɗan san rai idan ka kana kilimin ɗin matanka ai ba ta da mutunci to kar ka je da nisa kai baka dubi cikin kaga akwai haƙƙinta a jikinka ba to kai dan san rai ne da ka in kana iya gane haƙƙinka da ke wuyan wani amma ba ka gane haƙƙoƙan mutane a wuyanka wannan alama ce da ke nuni akan cewa kai dan san rai ne kawai duk waɗancan matsalolin da muka faɗi akan san rai za ka faɗa musu Allah ka tsari to kaga wannan akwai haƙuri wurin saɓan Allah abinda Allah ya hana kai bakin ƙoƙari ka nisanta in ka ji shaɗan na fisgan ka je ka yi ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ba za ka yi ba ko in ma yanzu kan naka min shaitan nazwan fasta'id billah to sannan hakuri kashi na uku shine hakuri akan wato abubuwa masu raɗaɗi da Allah ke jiraftan bayi da su kamar salwantan matsoli kana da iyaye sai su kwanta su mutu ko kana da ƴaƴa sai su kwanta su mutu wannan abu ne mai raɗaɗi a cikin zuciya abu ne mai raɗaɗi sai ka daɗe kana cin raɗaɗinsa to amma kuma ya za ka yi sai ka yi haƙuri haƙuri ba shi ne wai wai kawai ka kama hannu a ce ya haƙuri maka ce to haƙuri sai ma'aiki ba shi ne haƙuri ba haƙuri shi ne kar ka yi aiki ko kai wani zancen da zai fasa ta Allah shi ne haƙuri a to in ma misali aka ce mahaifinka ya rasu aka ce hakuri ka ce Allah ba zan yi ba to sai a ce kada ka yi kai abin da zaka yi abu zaka iya dawo da shi to amma menene hakurin shine kar ka wata kalma da za ta kusa ta Allah kar ka yi wani aiki da zai kusa ta Allah kar ka fita daga kan tafarki madaidaici shine hakurin talauci ya fada maka kar ka zo kai ta isgilanci ga Allah da ta isgilanci ga Allah ka kwace ma Allah rububiya kamar da shi hannun bayin Allah kaka ya haka ka bar ma Allah ikonsa da buwayarsa irin abin da muka yi ta yi na laifuka kenan a baya a gwamnatin gwamnatocin baya can kafin na mulkin Bukhari da muka shiga cikin kunci da wahala kasan shi ɗan Najeriya ya fahimtuwa ne haka muka shiga cikin kunci da wahala kafin lokacin mulkin Bukhari ana ta kuka ana ta kuka ana ta kuka to a lokacin nan da aka ce Buhari ya fito shi kenan mutane suka ce to rabbana rabbus samawati wal ardi ya fito alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in to baka wannan gida suka akidanta da wannan ba sai suka tsammanin kaman taskokin arzikin sammai da kasai na hannun Buhari da haka in yazo na cikin shekara ɗaya ai Najeriya sai daɗi kawai. Wallah wannan haƙƙin Allah ne ba haƙƙin Buhari ba ne. Haƙƙin Allah ne shi kaɗai bai tarayya da kowa ba ko annabi bai tarayya da shi a kan wannan. Haƙƙin Allah ne. To duk sai aka ɗauki haƙƙin Allah ka ba Buhari. To kun ji abin da ya jawo mana tasgaro mulkin duk ya rikice masa ya rasa inda zai kama bakin zara. Saboda Allah bai yarda a yi shirka da shi a rububiyya ba. Ana shirka da Allah a rububiyya sai Allah ya ɗauki mataki ya nuna muku cewa shi ne rabu samawati wal har sai a shirka a uluhiyya Allah ya haƙuri amma daga lokacin da aka ɗauko rububiyya aka nemi a ƙwace ma Allah rububiyya to Allah ya kan ɗauki mataki cikin gaggawa Fir'auna ya kwatanta wannan ya ce ana rabbukum al'ala ya tariya da Allah cikin rububiyya sai Allah ya halakar da shi shi ma wancan sarki da Qur'ani ya kawo mana idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ya kusa cikin rububiyya shi ma nan da nan Allah ya kunyata shi to galibi sai ga wanda za su nemi su kusa cikin rububiyyar Allah shi nan da nan Allah ya kunyata shi to irin laifin da muka yi ke to amma da kai hakuri ka kama bakinka kar ka faɗa abin da zai fusata Allah kar ka yi aikin da zai fusata Allah ka koma ka raɗe kai ta addu'a duk jarabawan da ta faɗa maka a duniya manzan Allah ce kaya idan ta soke ka kan nemi lada a wurin Allah lada Allah zai rubuta maka yunwa in ka je lokacin da kake cikin damuwa Allah yana kuka da ni bakin cikin da kake a kan gari ana tsoratar da musulmi wannan Allah na rubuta maka da akan sa ko kuma gashi ka hada kana ta addu'a kana kiran sunan Allah kana kiran sufofin Allah ka rabe a wurin Allah to wani daraja zaka samu a wurin Allah sama da addu'a to mutum bai addu'a bai faɗi abin da Allah ke so ga abin da Allah ya dade shi sai dai yana tazari yana tazari wanda yake kuma shi ma ya ba da gudunmuwa gurin gurɓacewar al'amura in yanzu aka ce kawai wanda muke cikin masallacin nan an ta ƙomo lillahi masana furada sun mata tafakar kowa ya tsaya shi kaɗai shi kaɗai ko kai da abokinka kowa ya lalubo irin zunubin da yake ma Allah kowa ya sani innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ba dai idan wani ya zo zai maka nasiha ne zaka yi ta kumbiya kumbiya baka yi ta rufa rufa to yanzu ba wani zai maka nasiha ba daga kai sai zuciyarka kowa ya sani cewa kai na fi son ina zaluntar mata na wallahi dan ba na ma zama da ita ballantana tsere mata kewa kullum ina waje ina gurin fira kuma a cikin haƙoƙan aure akwai ka zauna da matanka ka ɗebe mata kewa magana mai daɗi dai shiga tsakankaninka da matanka in ka ga magana mai daɗi ya shiga tsakankaninka da wata to kafin ka aure ta ne a lokacin za ka ji kalmomin soyayya kalmomin yabo kalmomin jinjina amma daga lokacin da aka yi aure to magana sakin fuska ta kare kuma ina jin a lokacin sai dai kuma tsawa sai fada sai sababi ire-iren waɗannan abun ke ma macin kin san kana zaluntar miji to in kowa ya rabe tsakankanin shi da Allah ya san aibin shi wani aibin shi shine waya bai bari ya azka ya sani in ya tsaya karanta kanshi da kyau zai gane kai ni wallahi wayan nan ba bai hana na bai bari na ambatan Allah na tabbatar da a kullum sai na ɗauki waya sau goma amma ƙur'ani sai in kwana uku hudu ma ni ban ɗauka ba kowa ya san irin zunubin shi akwai ma manya-manyan zunubi kowa san irin haramun ɗin da yake ci kowa san irin ƙaryen da yake yi kowa san irin yaudarar da yake yi kowa san saba alƙawari da cin amana da yake yi da irin kangare ma iyaye da yake yi mutum ya sani To in dai ayan can gaskiya ce Allah ya faɗi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ka san ka ba da gudunmawa gurin kawo mu al'umma musiba da bala'i. To amma yanzu duk wani yana ne yana ganin shi ba laifin shi ba. To laifin waye? Ai a duniyan da gani ne sai kai. Waye na uku? Ai ba na uku. Da gani sai kai. Mu ne ko muke yin abin da ke fusata Allah. Duka waɗannan shahawa ce mai idan mutum ya haƙuri akan duka waɗannan ƙofofi guda uku haƙuri akan ɗa'a da haƙuri akan saɓo su ne nisantan safai sai kuma haƙuri akan abubuwa na sha'awoyin yau da kullum wani mawaƙi yana cewa wa'afatul aqlil hawa faman ala ala hawahu aqluhu faqad najah ya ce babban cutar da ke samun hankali alhawa ita ce son zuciya kaga mutum mai hankali mai basira amma san zuciya na haɗuwa da shi kuma sai kaga ya koma sha-sha-sha sai kaga ya koma kuma wani banza sai kaga wannan basira tashi ba ta da tasiri sai kaga hazaƙan shi da wayan shi bai da tasiri sai kaga ilimin shi ma bai tasiri ba yace faman ala ala hawa duk wanda yake karfin son zuciyarsa aqaluhu faqad naja wato faqad naja aqaluhu to hankalin shi ya kubuta ya cike in ka fi karfin son zuciyarka to hankalinka ya cika ya nuna kana da hankali kana da kan shine misalin da na dan kawo wancan sati haka kuma muka zo na na gaya mu dan yan uwa duk dai muna ƙoƙarin ne mu gano yadda za mu rika zama lafiya ba duk laifin da aka yi maka ne fa a duniya fa laifi ba akwai laifi da dama da in an maka kai ka sha laifin kai kai ka ji aka yi maka wannan laifin a wannan lokacin bai kamata ka zargi wanda ya maka laifin ba sai dai ka zargi kanka kamar da nake cewa idan wani ya zo ya dube ka ya zage ka kar ka kallo ya zage ka kalli cewa ko dai ni ne na take mishi haƙƙi sai na zalunce ni ko ba haka ba da ta in ka tashi ke mishi haƙƙi yabi yabi yabi ka ƙi ba shi haƙƙin shi zai iya zuwa ya dube ka ce azzalimi Allah ya isa to a wannan lokacin waye ya laifi shine da ya maka Allah ya sako ko kai da ka take haƙƙi to haka zaka fassara kanka haka zaka fassara kanka idan wani ya zo ya ɗauka maka wani abu ya ce to wallahi ba zan ba ka kar ka ɗauka to yanzu ya ha'ince ni a'a kai jiya kai ma baka ɗauke mishi wani abu ka hana shi ba misali to irin waɗannan abubuwan duk laifin da aka yi maka a duniya kafin ka hararo cewa yanzu an saba mu ni aka zalunta buɗe ƙofa ka gani anya ba ni ne na yi abin da wannan ya fusata shi kuma ya ɗauke nan matakin ba To in ka ɗauki wannan ababin mu'amalan ka za ka gane abubuwa da yawa kuma za ka huta kuma ka hutar da zuciyarka ke. Ka hutar da zuciyarka. Ba wai komi aka yi maka kai an saba maka kai don haka an yi zunubi kai an yi ne kai sai ka ɗauki mataki. Wallahi mafi yawan laifukan da ake mana mu ma mun yi ne sai aka dawo mana da kwatankwacin irin da muka. In kana cikin tafiya a idan hawa kawai sai wani ɗan bosa ya tsaya maka a gaba. ba zakin shi zaka yi ba kawai hararo ni ma jiya da shekarun jiya ko waye na tsaya ma a gaba yana cikin tafiya a cikin kan abin hawansa to sai ka dauki abin da su ni ma jiya haka ne mu wani yau ga wani yau sai kai fatan kada Allah ya sa gobe a sake wani ta to haka kaidan take ina ka kun hakuri mu tsaya anan saboda yanayin abubuwan Allah ya sa mana ya sa Allah shi mana muwafaka Allah shi datar da mu akwai tambaya kai muna iya sauraron ta in babu sai a kira sallar sallar